المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul kaf mun yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku inda muka tsaya aya ta 26 a wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta 27 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu yi cikin Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ya
قال لا تستطيع لدي وقد قدمت إليهم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Allah madaukakin sarki yake kala qarinuhu sai wato shedaninsa domin alqarinul kani ba shi yake daidai da alqarinul awwal ba can bayan muke wa kala qarinuhu hada ma ladayya atid wannan mala'ika ake domin qarin shine wanda yake tare da kai aboki ko wanda kuke tare kuke mu'amala ko wanda yake bibiyar ka Allah yake wa man ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya rayu baya wato an bada Allah madaukakin sarki baya zikirin safi baya na yamma baya na sakaya duka wannan azkar din na Annabi alaihi salatu wassalam baya yi ita Allah madaukakin sarki yake nuqayyid lahu shaytanan sai mu hore masa wani shaytani fa huwa lahu qarinun ya zama aminin sa babban abokinsa duk abin da zai yi tare za su to kaga karina a nan da ma'anar wato shedani to a nan shi ma kana karinu sai shedanin sa yake wanda yake tare da shi rabbana ya ubangijinmu ma a daga yake ka ji shi kansa shedani abin da yake rabbana ubangijinmu wanda yake rainan mu ma a daga yake ai ma ablantu ba ni na fatar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai dama ya kasance cikin bada manisan abinda wanda ya zura ka zai rika faɗa a gaban Allah cewa shi ba ke batar da kai ba kawai ka kasance dama san za mu je kyautar da mu je mu yawan ba ne iska kai bane kai me yasa daga an ce a cikin ji za ka yadda shi ne abin da shi ne yake zai goranta ma zai zo ya ce shi fa san ya fi ciwo mutum ya yi abu kuma ya zo ya sa ka kai abu ka san yayi ya zo ya karyata ya fi ciwo kai tsaye mutum ya ya faɗa abu ya ce ka faɗa ka faɗa kuma a zo ya ce shi san bai shi yake ba shi ya faɗa ba me yake da ka kuma ya cikin cikin to haka shi dan zewa zewa mutane ya ce ai abubuwan da ya kawo kamar yadda zai faɗa a surat ibrahim za mu ci gaba cewa kawai abin da zai gaya ma cewa a wakalin shaitanu lamma qudiyal amru inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum cewa yayin da Allah ya zartar da al'amari Allah madaukakin sarki zai fada yayin da aka zartar da al'amari akan yan wuta da yan aljanna sai ke nan yace ya ku taron yan iska haka zai hau kan abu yace Allah ya yi muku alƙawari kuma ni ma ne muku yace amma ni da ne na saba ni da ne na saba nawa alƙawarin amma Allah madaukakin sarki bai saba na sa wa ma kana li alaikum min sultani yace ku sani cewa ba da wani iko akan ku wanda iko illa an da'utukum ba sai ne muku kururuwa fastajabtum li duk kuka amsa mu kitan da zai faɗi wannan ba ga ɗan wuta yake gaya wannan sai ce fasta jabtum li bala ta dumu ni kan wanda ya kuma zargi na wa dumu a kuta kuma ku zargi kawukan ku gaba ɗaya ku gaba ɗayan ku sai kuma ya ƙara magana ne zafi ya ce ma ana bi musri kai ku ba abin da zan iya mu wa ma antum bi musri kai ya kuma ba za ku tsina namun komai ba maganganu masu zafi sai ya ƙara da cewa inni kafartu bi ma ashraktu muni min qabl na kafir cewa duk abin da kuka yi tarayya da ni a duniya da yanzu ban yarda da shi ba ka yarda da zina to na karyata ta yanzu ka yarda da ta yanzu na karyata ta ka yarda da tiktok yanzu na kore shi ban yarda da shi ba ka yarda duk wani abu da ka yarda da shi na tsiya sai ce duk ban yarda da shi ba inna zalimina lahum azabun alim ku sani ku ji su a zalimai abin da Allah zai musu azaba bai rabi ne mu saboda kowa ya tagan kan wanda ya kara ya kara bibiya ta kalmomi su wanda ya sani za ka ga sau da yawa za ka ga wata masu ta ce ni ba ma abin da aka yi mun bane ba abin da ya yi mun bane ba na hauki maganganin da ya gaya mu to ai kalmomi da kake gani mutum ya zo wani lokacin da aka lokacin da ka zo kana wa wato ana wa mutum banjin ba shi ya bi masa ciwo ba magagarin da ake korowa ake kai kaza ne ba ka da kaza ana dukan kuma ana gaya ma wayannan to kalmomin Yanzu da Allah madaukakin sarki ya ce, Doke ɗan zai gaya wa, ‘yan tawagarsa wannan kalmar, ke ma a ni ba in nabatar da shi ba, walakin kana fi balalin ba'i kowa ke danin da yake tare ne domin kana bi gidan kamar da annabi ya faɗa kowa yana da mala'ika kuma yana da shedani isa wata ran za ka gani shi kamar kanin mala'ika bi wuri da wata wata ran kuma kamar shedanin ba gaba daya yadda ka san shedan saboda wayannan tasirin da wannan alshedanin na san shedanin na da yake da kuma mala'ikanta wani lokacin mala'ika ya nasara ya yi da wani abu wani lokacin kuma ya kaucewa wannan yabu na shaitani to shine ma Allah madaukakin sarki yace kala sai ubangiji yace la taqtasimu ladayya ku daina jayayya a gaba na domin jayayya ake tsakanin shaitanin ka da kai sai Allah yace ku daina jayayya a gaba na wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da wa'azi na narko cewa duk wanda ya saba mun ga abin da lamar a duniya saboda haka wanda ya kuma sai Allah madaukakin sarki yake ma yubaddalu alqawlu ladayya ni ba a canza zance a gaba na inji Allah wa ma ana bizallamin lil abid sannan ni kuma ba ne zalunta bai bane ba za ka wuce a sigatul mufadala yadda yake a larabci ba inda a larabci ne wani aka gaya wa zallam ana nufin mai yawan zalunci kaga yana dan tabawa amma baya yawan yi kun wani aka gaya wa amma in shafi Allah madaukakin sarki ba a fassara shi a yadda yake sai ka fassara shi wa ma ana bi zalimin lil abid ni ba mai zalimta ba yi wani kwata kwata domin Allah baya zalunci inna la la yuzlimu an-nasa shay'a inna la la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da da wato digon kwayar zara ko kwayar komayya ko da ita Allah baya yi to shi ne Allah madaukakin sarki yace mana wa ma na zalal ailai laysa lasu wato wa'adibu ahadan bi dhanbi ahadin ni ba na zalunta wani ba na yi wa wani azaba dan zunubi wani walakin la wa'adibu ahadan illa bi dhanbi ni ba na zalunta ba na azabtar da kowa sai da zunubinsa ba da kiyamin hujjati alai bayan Allah ya tsayarwa da kowa hujja a kansa sai kuma ya ce ni
يوم نقول جهنم فلت وتقول
Allah yake yau mana kore ne jahannam ku tuna ranar da zamu je wa jahannama alim da la'ati cin kintika wa taqulu hal min majidin ya ubangiji akwai dadi in ba kuma da ba dama sai a zuwa larab da sauran surori Allah ya wa jahannama alƙawarin cewa zai cika ta la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi yayi alƙawari ya rantsa da zatin sa cewa sai na cika jahannama da kuma wazu mu da mutane da aljanu sai na cika ta bam to sai ya tambaye ta alƙawarin yau kin cika bayan an gama zuba ya muta kin cika zai ta ya ubangiji akwai dai shi ne ma da yake yukubiru ta'ala annahu yaqulu li jahannama yawm al-qiyamah Allah da kansa zai ga yawa jahannama ranar al-qiyamah alimta la'ati kin shiga wa zalika annahu wa'adaha anta yamla'uha min al-jannati wan nasi ajma'in saboda yayi mata alƙawarin zai cika ta da mutum da alja fa huwa subhanahu ya'muru bi mai ya'muru bihi ilaiha Allah da kansa zai umarnin wanda za su shiga wutar duk a kai su wutar to shine sai ta ce halimin masjid ai hal basiya shay'un taziduni akwai wani abu da ya raguwa da za ka ƙara min ya Allah hada huwa zahiru min siyakin aya wannan shi ne zahiri dangane da siyakin aya wa alaihi tadullu al ahadith malai yace akwai hadisi kuma da suke nuna haka Imam Bukhari yana da hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa yulqa fil nar za a jefa yin wuta cikin wuta wanda kulu hal min mazid sai ta ce ubangiji ya ubangiji akwai dadi hatta ya za mu qadamahu fiha har sai Allah ya tsora digadigansa a ciki akan wutar kun ga wannan yana cikin hadisu sifat a hadisu sifat hadisan da ba a musu tawili ba ruwan ka shawarar da Imam Malik ya baka kawai ka bi kaga yadda mutane ke da lafiyayyen hankali wajen fahimtar Allah yana ji kuma yana gani ba tare da tawili ba to so ake duk sifar Allah ka kalle ta haka ka wuce kaga duk wanda ka da mai karatu da mara karatu yanzu in kace Allah yana ji kuma yana gani ba zai ji wani bambara kai ba kuma an adam ba kuma yana ji yana gani ai ai aiki ne na mutum to haka ake so duk abin da Allah ya faɗa wa kansa faɗi kawai ka wuce ka ne yadda amma na Allah ba na ko sannan ka na ko ayar laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu ba wani abu da yake kama da Allah in ji kuma amma yana ji kai ma kuma ka yarda amma ni ma yanzu ina ji kuma kai ma kana ji amma a duk cikin mu ba wanda ya da irin jinsa na Allah ne babu to haka ake so duk wani abu da Allah ka ji abin ruwa kama ja'a kamar da Imam Malik ya ba da shawara an gane ko to wannan shi ne kaga as-sami'ul basir yana ji kuma yana gani mutum ma yana gani kana gani ina gani wani yana gani amma an ce ma kuma Allah al-basir ne karewa ba har dangana wa dan adam ake al'adala da insani inun min ad-dar lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an haji sami'an basira kuma yace wa huwa sami'ul basir amma kai ka san ba irin da Allah bane yawa to irin wayannan abubuwan su ne duk abin da Allah ya jingira wa kansa kai imani da shi aka kauce da imani da shi a ga wuce iya halittun sama sun ishe ka misali cewa sun fi karfin tunanin ka ballantana kuma Allah ana ta bayani akan sama duniyar nan gaba ɗaya a galaxy din da ake da shi nawa take nawa take an gaya ma sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta huɗu da ta biyar ta ɗaya da ta biyu ta biyar shekara ɗaya biyar ta biyu zuwa ta uku haka in ka ɗau ta ɗaya ka buɗe ta kamar tabarma ka wurga a ta biyu za ta ɓata kamar titi a daji wakan ka tattare su gaba ɗaya ka jefa a sama ta bakwai tun daga ta ɗaya zuwa ta shida za su zama kamar titi a daji wai na abubuwan ka na aka zo aka ce ba in ka tattara sama da ƙasa ka jefa a kursiyin Allah kai ma yanzu ya tana da kursiyo a gidanka amma irin ta Allah ce wani ma kursiyin yake siyarwa ko kamar su alayhi shafi'u yanzu ka su furniture din gaba ɗaya su ke siyarwa amma kai ka san ba irin ta Allah ba kuma hankalinka ba zai ba ka haka ba domin lafiyayyen hankali ne to haka ake so kan wani ya zo dan falsafa ya zo ya kai ba wasa da hankali yake to ai aka ce kaza ai ba ruwanka da wannan to ake kai imani da gaibi Allah ba mu taɓa ganin da ba amma mun yadda akwai aljanna nan da ake gaba da ba mu taɓa ganin da ba amma mun yadda tana ko ai da ne mutaki wuta ba mu taɓa ganin da ba amma mun yadda akwai da to haka ake so mumini ya zama shi sa abin da yafi komai girma bayan imani shine imani da gaibi abin da baka gani ba kuma ka yarda to Allah madaukakin sarki zai dora diga digansa shi ya ganya suke kuma ba mu sani ba haka dai bana to saboda haka in wato in ya dora sai har wutar ta rika nishi tana irin yadda kake jin wato abu zai kani to sai ta rika kakkat Imam Ahmad ya yi ruwaya daga Anas dan Malik har yau wannan hadisin Bukhari ne yace la ta annabi yace la ta zalu jahannama bil qadiya wa taqulu hal min mazid jahannama ba za ta guce ba ana jefa mata mutane a cikin tana cewa shin akwai kari hatta ya za'u rabba ya za'a rabbul izzati fiha qadamu har sai ubangiji ubangijin da yake mai girma da buwaya ya dora mata ya dora da jarigan ta fahimta zai ba abuha ila ba sai ta rika narkewa ita wutar tana haɗe jikinta tana cewa kaskas wa izzatuka wa karamika wa la yazalu fil jannati wa tu fadl hatta yusiu Allah laha tana cewa da girmanka da karamcinka ya Allah aljanna ma ba za ta gushe ba ita ma ba ta cika ba domin ga wuta ta ma ba ta cika ba domin ɗan duniya sun fi yawa ita ma ba ta cika ba ballan jana aljanna hatta yusiu Allah laha khalqan akhar har sai Allah ya halitta halittu daban labiyayyu sababbi ya jiba wa aljanna fa yaskunuhum fi hudul aljanna sannan sai ya zauna da su a cikin rarar gurin da aka fi sauran gidajen da ba a cike waje ake su zauna ne Imam Muslim ya rawaito wannan Bukhari ma ya rawaita daga Abu Huraira suna da ruwaya cewa wato yuqalu li jahannam halim janati wa taqulu halim majid fa yadau rabbu azza wa jalla qadamuhu alaiha fa taqulu qad qad hadisin da zamu tsaya kansa hadisin Abu Huraira da annabi yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam tahajjatin nar wa jannatu wan nar wata rana wuta da aljanna ta hau mutu a junan fa qalat nar sai wuta take cewa udiyatu bil mutakabbirin wal mutajabbirin ni Allah ya bibi ta a cikin za a samu masu girman kai da azzalimai da wannan take yi kawai cewa ni da waɗanda za a cika ni wanda suke a cikin ciki na su ne masu girman kai da azzalumai wa qalat janna ita kuma aljanna tace ma li la yadkhuluni illa zu'aba'un nas ni kuma ba wanda za su shige ni in ba wato zu'aba'un nas rauna raunanan mutane ba waɗanda ake ji ba kowa bane su ne a ciki na sai Allah madaukakin sarki yace ya ce wa aljanna anti rahmati sai aljanna sai rahama ta ce arhamu biki man asha'u min ibadi zan ji kan waɗanda na so daga cikin bayi na saka ta a cikin wa qala lin nas sai Allah ya ce wuta amma inna ma anti azabi sai ba azaba ta ce wa azibu biki man ajau min ibadi zan azabtar da waɗanda na ga dama daga cikin bayi na da ke wa li kulli wahidatin minkum mil'uha ko sai daga cikin ku sani sai na cika ta fa amma nar bala dan tari wa hatta ya za'a ya za'a rijlahu ita wuta ba za ta cika ba har sai Allah ya dora digarigansa ba ta kula kaskas fa hunalika tamtali to lokacin za ta cika a cika mata alƙawari wa yanzu yi ba abu har da ba wa la yuzlimu Allah min khalqihi ahadan Allah wani zalunci kowa da cikin bayansa ba wa amma jannatu fa inna la yuji'u laha khalqan akhar ita ba aljanna sababbin halitta za amma fa dan aljanna wanda ya zo duniya yanzu mu idan muka ba Allah muka shiga aljanna mun kuwa yanzu da aka halitta a zababbi morewa bare kuwa ni dai na fito yanzu in shafi aljanna duniya in shafi ta lahira dan fado a wayan zan sababbin da wajen zan komai bai yanzu kawai iya daɗin suka sani eh Allah ya taimake ka yanzu ka bi Allah a nan ka zama ka ji daɗi ka tafi lahira kuma ya zamto kana cikin aljanna shi ne kake da abun faɗa sai mun fi abun faɗa wayan zan sababbin to wannan shine wato hadisin alim jalati wa taqulu hal min majid Allah zai tambaye ta cewa kin tika kace jin wato akwai dadi to sai Allah madaukakin sarki yace wa ujini batil janna sannan za a kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah gaira bari ba tare da tayi nisa ba kajada da Abu Malik da Imam Suddi suke ai udini ya to kuri batin al-muttaqin la kusanto da aljanna zuwa ga masu tsoron Allah wadalika yawmul qiyama wannan kuma zai zama ranar al-qiyama walaysa bi ba'idin ba za ta mutu nisa ba li'annahu waqi'un la mahala kuma haka zai tabbata babu fakawa wa kullu ma huwa atil qarib duk abin da aka saba rana to zai zo eh zai rage tambayar malam abba abba kaji nake wai ba ta wata mai zuwa wani bikin yake a wata goma ne nake kokari ne nace ka fara lissafi yanzu an ci ɗaya wai sai oktoba nace to an ci wata ne ana nan za ka ji ana saura wata ɗaya ka rika ya za a yi kwarai kuwa saboda haka shi ne duk abin da aka sa wa rana an gaba ne shi za ka ko ɗan furzin wanda ya fi kowa tashi hankali a furzin wanda ba a yanke ba hukunci amma wanda aka aka aka a'a ba laifin furzin ba malam ba wannan da ai ya san ba wani abu wannan da ya zo wajen kirayen yana nan kawai shi ba a yi mai hukunci ba ya fi kowa tashi hankali domin duk wannan kwanakin inda ya shekara uku a aka to yana nan fa zaman banza yake sai ran da alƙali ya yanke hukunci ba za a ɗebo wannan kwanakin da ya na baya a ce ai shi ke nan daga ran ba saki ba ne eh ko kuma mutuwa ka ga a tsarin musulunci yanzu ba da yanzu kisa ke inda mutunta zai mutu bata sani ba sai bayan wata hudu a zo a ce ai wata hudu da sai a ce to shi kenan ta dora ta kara da ta gaba kawai ko kuma a ya ce ta tintini zawa tintini sai yanzu ya zo ya ce ai wata ɗaya da rabi kenan da take saboda haka dora kawai za a yi haka ba da nan suka ce dora kawai za a yi to ba irin wannan bane to za a kusanto da aljanna gaira ba ba tare da ta yi nisa ba sai Allah ya ce hada ma tu'adu wannan shi ne alƙawarin da aka yi wato shi ne abin da aka yi muku alƙawari li kulli awwabi ga dukkan wanda yake awwabi wato mai yawan koma zuwa ga Allah shi ne awwab ai raja'in sha'ibun muqli shi ne mai yawan koma zuwa ga Allah sha'ib mai yawan tuba muqli wanda yake mai shiruwa daga kansa shi ne muqli hafizun kuma ayya hafizul ahad wanda yake kiyaye hafiz ne mai kiyaye alƙawari wala yanquduhu ba zai wato ba zai warware alƙawarin ba wala ya kutu ba zai warware shi ba ne ubaydi bin umaydi yana cewa al-awwab shine al-hadith alladhi la yajlisu majlisa da kiyaye wanda baya zama a wani guri shine al-awwab baya zama a wani guri fa yaqum ya tashi daga gurin hatta yastaghfirullah ba sai sai ya roki gafara Allah shine hadith wanda zai zauna a guri ba zai ba gurin ba zai istighfar haka yana tafa ma yana yi in ya zauna a gurin ba zai yi to shine awwabin hakim yau koma ga Allah kuma mai yawan istighfari to duk da yawan istighfari yana kokarin kwatantawa zai koma zuwa ga Allah da saukin zunubai da saukin zunubai in ya Allah ya hore ba yawan istighfari musamman formulolin da muke bayarwa bayan na yau da gobe a hanya kana yi kuma ka zo kafin asuba minti sha biyar din nan kana yawan yi za ka gane wannan ba za ka gane alfarmar wannan ba sai ranar da ba za ka iya gaya mana ba Allah kuwa wannan daɗin sa ran da za ka gane daɗin abu ni dai na san za ka tuno da ita rai sai ranar da ba za ka iya zuwa ka gaya mana ba ranar za ka tuno alkhairin da yake cikin yawan istighfar Allah ya hore mana su da haka wannan shi ne to sai Allah ya wajen zargi yake من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
Allah madaukakin sarki yake man khashiya rahman fil gayb duk wanda ya ji tsoron ubangiji ne fatin rahama fil gayb a boye lokacin da kowa baya ba wanda yake ganin zama yana tsoron Allah ai kaga cikin mutane bakwai da annabi Ali da Abu Bakar yake za su shiga karkashin inuwa al-ajiran da ba wata inuwa sai wannan inuwar sai annabi ya lissafa yace imamuna adilu wa shabun naja'a bi ibadatillahi ta'ala ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه sai ورجل ذكر الله حاليا dawo kan gabar da mutumin da ya ambaci Allah a koye fa fadat ainahu yarka zuwa da hawaye saboda yana cire girman Allah shi yadda Allah yake da girma amma ya maka sako kaza yana tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi irin wayannan mutane annabi yace za a ga su karkashin inuwa al-aljira da babu wata inuwa sai inuwa ta to shine wato rajula markati rahman bil ghaib kenan waja'a bi qalbi kuma yazo da zuciya muni me yawan koma zuwa ga Allah ita ce awwab din ita ce wannan zuciyar da Allah yake illa man alal yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim qalbin salim ita ce kalbin mu ne zuciya ne koma zuwa ga Allah ita ce kubutacciyar zuciya mun yi bayani ta satin da yake wannan zuciyar cewa ba wato amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda yake tsoron tsayawa gaban ubangijinsa yau bai kuma nasu da rabbil alamin cewa ka tunuran da zaka tsaya a gaban Allah ai ko gaba alkali wani baya son to da ku yi rado ne ce bai taba tsaya a gaban alkali ba kuma baya so ya tsaya tsayawa ka tsaya ko kai ne da gaskiya zaka ji ba ka bukatar wannan tsayawa shi sa akwai wanda kwanan nan wani mutumin jigawa ne yana ta bugawa da matarsa yana ta so yana ta kallon maslaha ƴaƴan da suka haifa da kuma dan matsalar da take damunta amma saboda rigima irin ta ta rigime sai an rabu kawai ta zo ta kai shi ƙara ta kawo shi kotu tun daga gida ta kai shi nan kotu a nan Kano cewa kawai ya take da yace a tun da abin ya zo haka ai kuma shi kenan ni a gaban alƙali yace to na take shi ne kawai yace gab aka ce tun da an ba shi zammaci sai ya je saboda haka kawai a nan ne daga kai wato a nan ne daga cewa lallai in lauyoyi ba su yi wasa ba za su shiga wuta Allah wallahi za su shiga wuta ya an yi haukar ta mutu wa irin ta saka wuta wani an gane ko ki saboda haka kawai sai mun waya shi muna wasu harkoki muka je da awa yawanci sukan sauke mu a gurare sai mun waya ce da Allah ga abin da yake kaza kaza kaza sai yake to sai yawa wani barista waya ne to kaji abin da yake ke a kowane irin je mako za a bai ina makaranta nake zo mu ji sai mun waya sai muka je muna zuwa ita ma zuwa sai daga ita sai wani kanin ta kowa ne sun zo amma da ta karanta bayani kawai wani al- wani lauya haka shi kawai sau gani da kawai ya miki na sai a mata ai ran sai dai ai kulli muke zuwa a nan ne na gane jahili ne da kiki ne ma san me yake ba shi ma alƙalin ya shiru ya kalle shi yake ka san ta ne yace to ya ai ya ce ya kace ta kace kuma ai kulli yace ai kulli ba ba ai ba ai yi ni dai ba ba shi wallahi ne sai ko Allah ya koma ya jirin da shi adillatan sajira sai ya koma ya zauna alƙali yace malam je kai tunda ka kace ta shi kenan kawai me kuma kike jira yanzu kuma ya sake shi me yasa zaki kawo mai kawai sallame shi wallahi kawai ya miƙe wai ya tsaya mata bai fasanta ba ko kuma yace hada bayani cewa ai kudi su to wanda jahilci ka taɓa ganin an yi kudi bayan an yi saki shi sa ko da yaushe kowane irin aiki za ka yi zanto kana da alaka da makaranta ta addini to za ka zama mai teki Allah ya zaka zama mai teki shi kansa wanda muka ba rubuta mu da masu yi wanda muka tafi sai malam ka ga wanda ka samu wannan duniya ko sai ai nace dan Allah ka duwar jahili ko ni da ba lauya ba na san wannan ba haka ake yi ba kuma da ba shi alƙala an ce na kwatantawa kawai shi ma ya fi yake to ka taɓa gani ya damar da magana ka taɓa gani an yi kuɗi bayan an yi saki wata kila shi zai karanta ba kawai iya abin da ka tafi kotun musulunci kuma baka karanta risala ba wannan yanin jahilci ne ba karanta mukama ba ba karanta tuba ba kawai ka tafi yi tuba ai dole sai ka hada shi gaba in ba ka hada shi wajen wato ka san da ciki da bai in dai lauya za ka yi ga mutanen Sokoto wani na manta wani alkali a Sokoto da ya da kuma ka tsira sun fassara ta ka je ka yi fassara ma har a kurmi akwai ka gani to ba ta doka saboda haka wannan shi ne to wannan shi ne abin da ya kamata ko da yaushe wato mutane su kiyaye ko da yaushe idan mutum yana so ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki salim alim to ya zo mana da kyakkyawar zuciya kowace irin harka ce kowace irin harka ce lauya ne kai injiniya ne likita ne malamin makaranta ne ko mai zanto zuciyarka mai kyau sai a samu kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki yace to duk wanda ya kiyaye Allah madaukakin sarki bilgaiji a boye ya duba Allah madaukakin sarki bi kalbin munib da zuciya wanda take bai koma zuwa gare shi ai wala kiyar laha yawmal qiyamati bi kalbin salimi munibin ilayhi sabi'un ladayhi ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki da irin wannan zuciyar to me Allah ne ke da irin waɗannan sai ke udkhuluha bi salami ai udkhulul jannata to ku zo ku shiga aljanna cikin aminci tunda zuciyar ku ta zama kyakkyawa imam qatada yace ai salimu min azabillah za su gaske aljanna suna masu kubuta daga azabar Allah wa sallama alaihi malaikatullah sannan malaiku su rika cewa salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin haka malaiku za su rika ga yayan aljanna Allah ya sa mu da cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku kun ji dadin ku shiga cikin aljanna kuna masu dawwama sai Allah ya ce zalika yawmul khulud wannan ranar dawwama domin a ranar da za a ga yayin aljanna to za ku dawwama ba mutuwa hayatun bila mauti ko wala mauti za ku ta rayuwa ba mutuwa sihatun wala saqamu za ku ta samun lafiya ba hawan jini ba ciwon kai ba gajiya duk wata damuwa babu a aljanna wane mutum na ba ta bane kaji alaji ce amma kuma ran kai dade wato mutanen shehu kun san wato mutanen shehu ne ka kuma ka tsora ta mana matasan mu dan wallahi ce banan da ya kamata ku san shi kwarai kuwa ya kamata ku san shi eh to da haka gaskiya ne babu ce bane a aljanna an gane ko to saboda haka zalika yawmul qulus wannan rana ce ta dawama ai يخلدون يخلدون يخلدون في الجنة ولا يموتون أبدا لا تدوم فيها الجنة بعد ثم جوها أبدا ولا يضعون أبدا بعد كما ولا يبقون على حولا وما لا تنجا مسلم لا الجنة با. لهم ما يشاءون فيها duk abin da suke so a cikin aljanna suna da shi wanda suke so Allah zai ba su shine wani wani abokin mu yake ji a wara za a bashi da da da kudu ko ko da ke wallahi ba zan sha wannan ba na ga ban shan wannan wani abu za haba ka je ka sha a wara ka wannan irin a wara kuma duk da na san ba irin ta duniya ba ce amma dai ne za a yi da wata a wara ana da wani kalau eh wai shi a wara yake so haka wani ya tambayi ya tambaya Abdullahi da Abbas cewa akwai gurasa a aljanna akwai irin wayannan mutane yace akwai mana yace me da ne yace gashi Allah yace lahum ma yasha'u da fiha duk abin da kuke so a cikin aljanna akwai shi ko me yaji akwai shi shine to Allah madaukakin sarki yace waladaina maji sannan muna da ƙari me ƙari shine wato ganin Allah ganin Allah ya fi aljanna da annabi yace innakum satarawna rabbakum ayyana za ku ga ubangijinku da idanunku kama ta rauna hadal kamar kamar yadda kuke kallon wannan wata lailatul badri dan daren 14 annabi yace la tu ga mu nabiru yati ba ku turere ya wajen ganin wata dan 14 yake to haka za ku ga ubangiji to ganin Allah ya fi aljanna dai Allah ka azurta mu to shine lil ladina hasanul husna wa ziyada ai ziyada din wanda suke kyautata a duniya za ba su alhusna shine aljanna wa ziyadatin da kuma ganin Allah izini ya tabbata hadisin mun biya a can baya hadisin sahih muslim muslim hadisin sahih rumi sahih bin sunan rumi cewa za a ga Allah madaukakin sai Allah yake
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد
Allah yake wa kama halakna qablahum nawa nawa muka halatta muka halaka qablahum kafin su wayannan mutanen masu karetawa ni karni na karnoni karni bayan karni nawa muka halaka hum ashaddu minhum badajan waɗanda sun fi waɗannan tsananin ƙarfi adawa da samudawa karfin su ai ya kai ƙarfi kai karfin ka nawa yake Allah madaukakin sarki yake sun fi su tsananin karfi fa nasabu fil bilad su haka da suka rika bibiya suna bincike shine naqabu fil bilad a garuruwa hal min mahis ko akwai inda za su iya guduwa su gudarwa Allah sai da halmin mahi akwai inda za su gudar wa Allah madaukakin sarki shi ne ba da yace kama halakna qabla haula il mukaddibi no muka halakar kafin wayannan masu karyatawar min karni hum ajaddu minhum badiyat na da kalmomi waɗanda sun fi waɗannan ba ƙarfi kano a tsara minhum wa ajaddu kowa sun fi tsananin ƙarfi wa azarul ardi su da suke huda kasa ba da daji ba da hannu ga mutum da ya samu wato katon dutse ya rarake shi da hannunsa kai da sai ka animo wato na'urar da za ta kula ba akara min baba suka raya gurare fiye da yadda waɗannan suke rayawa ida Allah yake falakabu bil bilad ai ufiru biha imam mujahid yace ai zuri fil ardi suka jawo a banka sai inji mujahid talibu abdullahi da abbas imam kada da yace fazaru bil bil bilad karka yawo garuruwa ai zaru biha yaftabuna wa arza suna jawo suna neman arziki nan da can suna kasuwanci da neman abin da abin ba kwalaji وإيصال لمن توفى في البلاد wato na tsaba fiha wanda ya ga yawo a cikin gari ana cewa na kaba fiha ai yayi bincike hal min mai ai hal min mafar akwai maguda suna ta neman inda za su gudu babu shine hal min mai shine ma da yace a kana lahu min qada'illahi wa qadrihi suna da gurin da za su gudewa kaddara Allah wa anna ba'u ma jama'u wa radda ma azabullahi shin abin da suka tattara ya amfanar da su a duniya kuma ya jiya musu da azabar Allah in ja'ahum da ma kazzabu rusula lokacin da azaba ta zo musu lokacin da suka karyata manzani fa antum aidan la mafara lakum su wayan adam bai kila ra musu komai kuma ba ku da masira ba ku da inda za ku ya Allah ya yi nabi zalika cikin wannan abubuwan da aka bada misali la zikra lallai la ibra akwai wa'azi liman kana lahu qalbun amma ga wanda yake da zuciya wata irin zuciya rayayyar zuciya mun faɗi zuciya to rayayya da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin surati surati yasin da yake cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ko ba mu koya annabi alaihi salatu wasalam waka ba kuma ba ta zace jiki ba in huwa illa zikru ko qur'anun mubin yake ne yuzira man kana hayyan ay hayyal kalimi dan ayi gargadi ga wanda yake da rayayyar zuciya wai ai kan kaulu ala sajid saboda haka hayyal kalimi shine misali da nake so in bayar to irin wannan ne shi ma wato inna bi zalika la zikra liman kana lahu qalbun hayy ga wanda yake da zuciya rayayya ai lutsin mai hankali ke aka imam mujahid aw ko kuma yake da hankali aw alqasama ko kuma yake sauraro yake ajiye jinsa lokacin da aka zo ana wa'azi zai ajiye komai shine irin maganar masallacin margayi jiya da wasu suka bi ko takarda cewa wasu ana wa'azin suna daddanna waya misali to baka da wato kalbul hayy kenan ai kamar da yake ajiye ka bawa Allah awa ɗayan nan in ka tashi ka je ka cigaba da tabin din ka sai mai kai yanzu ya zai kwanta sai kai ɗaya biyu yana danna waya shi Allah ba za ka bashi awa ɗaya ba awa ɗaya ne karatun gaba ɗaya za ka ga da minti arba'in da biyar ta yi ma ƴan ICC sun rike ma wurin kenan cewa saura minti biyar tana yi da hamsin sai a ɗaga ma takarda a ce to lokaci ya kan idan daddan waya kake ba za ko jam baka an karawa sai dai ka ji ana kiran sallah daga magariba ka fara jin ka san waje da kake kake har magan Aisha ta yi sannan bai awa biyu take yi alal aqal in ba extra dai in ba ji go a in yanzu aka fara wa sun awa biyu ne domin za awa ɗaya da rabi a je hutun kuma awa ɗaya da rabin nan ba sai an awa ɗaya da minti arba'in domin ana ƙara mintuna minti biyar an faɗi sai ta duba agogo mintunan da aka faɗi da aka tsaye da lokaci ko ba ka ke yi ba duk lokutan da yake yana tara sai kawai a ba shi umarni cewa ya tara minti biyar ko takwas to kaga an tara minti takwas a kafin a je half time an tara minti uku ko hudu minti goma sha biyar ka hada awa biyu ba minti sha biyar sannan an tafi minti hutun minti sha biyar ko an gyara aka yi shayi yanzu ko to hutun minti sha biyar ai kun za abin da kun nawa bai ji nake yawwa saboda ku san na sani ne kazalika kunna min qablu fa manna Allahu alaina saboda haka sai a zo wannan mun ji awa biyu jin gaba ɗaya ka cire ta ba ta Allah ba kuma kamar yadda muka faɗa jiya wanda ya shekara 60 fa a duniya shekara 30 duk bacci yayi duk bacci ne ba Allah aka ba a ciki ba a wannan 30 din ne za a ware ko ta kai sallah ba ta awa wato ba ta awa ko shekara 30 ne ba ta shekara 10 ba gaba ɗaya ibada da kai to an za a zo a ware mai kyau da mara kyau shekara 50 din ba dai ha ba an mansura to kai ba za ka yi wa kanka alaunin jarabu ba wa Allah ruba wa kanka asiri ka ba Allah ba ka je a wannan din da za a ko fitar ma da ayyukanka a zabu masu kyau da yanzu ba amma ban sakulat mawazinu ka dace me yasa ba za ka yi wa kanka alaunin jarabu banda ji banda lokutan ji ka je ka kalla kuma ka tafi naka training in ka hada za ka ga dukiyar hudiya ce da wata suka cika ma rayuwar gaba daya to kaga wannan iyayen mu masu shekara 60 kenan ni ko na faɗa mu a yanzu muka shekara 60 da wannan wayar idan aka zo in aka ware bacci shekara 30 to za a ware shekara 15 na danna waya Allah kuwa ha biyar rabin na baccin mu to na danna waya ne Allah ya tsare to to da haka ya kamata biyo kan malam na ta to awal kasam ayi ba da jinsa ai la yuhadithu nafsuhu bi hadha bi qalbi cewa idan mutum ya zo ya saurara ma ya ji baya zancen zuci abinda wa'azin da ake rika jin kamar shi aka saukar wa aya ina zuwan ka dauki yayin da mai karatu yake karatu yana jin cewa ayan nan baki take buga shi ma ne sauraro rika jin biki ake to za a gyara amma idan aka zo kan ayoyin masu sadaka da zakka sai kake jin sai kake kaga wuya kana hango ta alajiwa ne to ba za ka ji wa'azi ba wallahi ba za ka ji wa'azi ba ɗauka za ta yi cewa ayan nan tana gaya ma kai ma mace ce da ciki in kai kuɗin ba haka ake so kai yau waje ka zauna lafiya to sai Allah madaukakin sarki yake aw al-qasama wa huwa shahid kun ji kuma yana halarce ya saurara sannan kuma ya bada kusan da bambanci shine malam mai mai riyadu tarihin imam nawawi da yazo yake babu ikhlasi wa ihbaru niyya babu da yake magana akan yin abu dan Allah da halarto da zuciya domin halatto to a ce yayin da kace Allahu akbar ka halatto da Allah a lokacin cewa Allah shine mai girma ba kawai Allahu akbar din kawai ba ita kai ba a fadan da kuma da halatto da zuciya shi ka ga koma alfawari ibn al-qayyim yadda ya gongoje yayi ta bayani akan wannan ayar sai abin ya baka sha'awa a cikin alfawari إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وتبين لك ما تبى zuciya. وهو شهيد يا الله يجيب سوف تبني نادي يا رب Allah ya ce wa laqad khalaqana as-samawati hakika mu halitta sammai guda bakwai wa wal ardi da kasai guda bakwai ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwana shida kacal wa ma masana min lugu Allah yake kuma gaji a wata tafi ne cikin ikon Allah madaukakin sarki ya halitta sama da kasa cikin kibta wa ido amma yayi mana haka ne dan ya nuna mana alƙaban abubuwa sannu sannu sai bayan ɗaya shine hikimar Allah madaukakin sarki na wannan amma ba wai dan ba zai iya halitta su cikin kumbai inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun zai kunni an yi wannan ne za a koya wa dan adam sallah ma da ka gani yana cewa azan bayan awa kaza a zuwa ila asar zuwa ce ka rika mun abubuwa sannu sannu ladabi ake koya ma domin yahuda ne suke cewa wai Allah ya haka shi za ya huta wannan wannan ta'addanci shine Allah ya musa martani yace wa ma masana min lugu ai ko da kai ba mu gaji ba awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir كيف إلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها saboda haka wannan duk misalai ne shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato muna da cikin mai da kasai guda bakwai bakwai da abin da yake tsakanin su cikin kwana shida wa ma masana min lugu ko da dai gajiya ba su shafe mu sai ma da yake bi taqrirul ma'ad wanda yana tabbatar ma da cewa lallai za a koma zuwa ga Allah لأن wato min قدر الله على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه yana daga cikin kaddarar Allah da ya halitta sammai da kasai ko bai gajiya ba sai yake ne
ربنا ما يقولون فاسبح بأمر ربك وسبح بأمر ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
Allah madaukakin sarki yace fasbir kai hakuri ai fasbir yani ala ma yaquluna yani al-mukaddimi kai hakuri dangane da abin da wayannan masu karyatawa suke faɗa ai isbir alaihi wa ajru muhajiran jamila kai hakuri akan su ka kaurace musu kauracewa kyakkyawa to shine wasbir ala ma yaqulun lalle kai hakuri wato a dangane da abin da suke faɗa wa sabbi bi amdi rabbi karka tasbihi kana gode wa ubangijinka saboda tuluwa isham kafin rana ta kullu wa qabla al-ghurub sannan ka rika wato godewa Allah wa ubangijin sarki kafin faduwarta wa kanat as-salatu al-mafruḍa qabla al-isra bil jami mala yake sallar farilla da kafin ai isra'i guda biyu daga ta safiya sai ta yamma to shine wannan tabbihin da aka faɗa sallah ake ne kai sallah ka gode wa ubangijin ka kafin rana ta bullo shine sallah asuba wa qabla al-ghurub sannan kuma wato kafin wannan shine suka ce qabla al-ghurub fi waqti al-asr sai ai kala azan shikenan sallah amma da aka isra'i da annabi sai karbo sallolin guda hamsin har ta koma guda biyar amma ba a lokacin kuma kiyamun layli wajibi ne ga Annabi alaihi salatu wasalam da al'ummarsa a shekara su al'ummarsa aka ce wajibi ne kowa ya yi kiyamun layli a shekara abun ma a wajen da Ramadan ne amma wajibi ne daga baya sai aka tabe wannan matsalar gaba daya ya koma wajibin yana kan Annabi alaihi salatu wasalam kadai aka ba mu salloli biyar sallar dare kuma mai neman saukaka ce da wanda yake neman Allah ya ɗaukakin sarki ya baki nasara duniya da lahira sai Allah madaukakin sarki yake ne aya ta gari
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa minal layli sanan da daddare fa sabbihu ai fa salli lahu ku rika sallah zuwa ga Allah shine wa minal layli fa tahajjad bihi nafilatan laka ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to shine wa adbara sujud sannan kuma bayan an gama sujjada ma ku tsora da tasbih malam ibnu abbas yake huwa tasbih ba'da salat shine subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ko da uku a ciki da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe saboda haka wannan shine abin da ake nufi a dubarar su da daddare ku kiyamul laili sannan kuma bayan ku kidar da sallah ku rika yin tasbih shine wa minal laili fasabbihu wa adbarar sujud sai Allah madaukakin sarki yake wacce ne saurara yawma idadil munadi ranar da mai gela zai yi gela yin makanin sai dan guri wanda yake makusanci yawma yasma'una sayhata bil haqq a wannan ranar ne mutane za su ji wato tsawa ta gaskiya zalika yawmul khuruj Allah yake lalle wannan ranar fitowa ce da kaburbura sai Allah yake
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يقين نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhyi wa numiit mu ne dai waɗanda muke rayawa kuma muke takewa inda Allah wani ne na masjid kuma kowa gurin mu zai dawo yawma tashaqqaqul ardu a wannan ranar ce rana za ta tsatsaye ƴan ƙasa za ta tsatsaye anu gabar mutane sira'an kaga mutane suna fitowa wato sira'an cikin gaggawa shine wato yawma yakunu nasu kalfarashin mabasu yadda ka san idan an yi ruwa wannan gidan da take fitowa wannan kwarin haka mutane za su rika fita rana in ta wato in an yi guda yadda ka san gilana yadda rasa daga ina take to yadda ka ga wannan gilan na fitowa idan an yi ruwa haka mutane za su rika fitowa shine Allah madaukakin sarki yake cewa kira'an zalika hasrun alaina yake wannan tattara mutane a gurin mu Allah yake abu ne mai sauki ne mai sauki nahnu a'lamu bima yaqulun Allah yake mu mun san me suke faɗa wa ma anta alaihim bijabba ai laka alaihim bi musayyid kai ba mai tilasta musu bane shine bijabba baka zalunce su ba kuma baka tilasta musu ba sai Allah yake fa zakkir bil qur'an in za ka yi wa'azi kai da alqur'ani kawai amma kun ji da abin da ake wa'azi ko da qur'ani ake ba wanda yake sako a taura ka shiga kasuwa ka ce wai wai ko zabura wai sa ka so da qur'ani yake wa'azi fadakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani ga wanda zai ji tsoron wato wanda yake tsoron narkona yake tsoron haduwa da ni da kuma irin narkon da za a yi masa ranar alkiyama abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa muna tawassuli da wannan ayoyi da muka biya da surar gaba ɗaya kanta Allah ya biya kowa ba kanta Allah madaukakin sarki wannan da suke mana da kai Allah ya saka mu da kai da nake faɗar na nayi nayi maganar ranar nace nace nace malam nace nayi maka korafi nace ba na jami sai da ran ta mun jayi jayi da suka yi sai wani bawan Allah ya kawo mun zuwa ina godiya ina zaka da kai ran da lata ma ana raha nake cewa ya za ya da haba ana da matsalo zamanin kaza sai wani ba Allah ya zo da shi ne kai ne don gudu sai mun kai Allah ya zaka maka da kai Allah ya dauka cikin sarki ya ai me zan bai ni na so ya rauni ai ya rauni abin da za a ba eh Allah ya zaka da kai Allah ya madaukakin annabi ne yake man sana alaikum ma'rufan fa qazi'uhu wanda wanda ya muku alheri ku saka ba sai wai zo raka ji don gura yan kayan miya a je ba kayan miya ba a biya ba har da kayan wannan ya saka da kai Allah ya madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi akwai wato sai da cikin mutanen da muke tare da su shi wannan bawa Allah yana sana'a wani guri ne kuma bude wani guri a nan kusa muna da Allah ya sa mu albarka Allah ya ba mu sarki masu neman sana'a da aiki Allah ya ba su Allah ya ba mu sarki wurin da ta kawo ya ga wani wani aure ta ko Allah Allah ya ba mu sarki da gaba mai muna da Allah ya tsaya da jawo wasu da wani mana ya riko da Allah Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ga wasu kumunta Allah ya nuna mu kariya kariya ce ga wasu cikin kumunta wancan rayuwa da zai da ake fama da shi Allah ya ba mu sarki da yayi mana muna da ma'ana da suna yin gyarawa da kuma wannan sabuka dole da ke mana kiya da ke yi da ke yi mana ko biyo mana da kuma muna da ma'ana da suna yin gyarawa da kuma wannan sabuka kasar mu abubuwan da ake fama da su na rashin tsaro a kan ake wannan bauta da suna yin da ake yi da kuma da kuma muna da ma'ana da suna yin gyarawa da kuma wannan sabuka da kuma Allah ya kiyaye mana Allah ya tsora ta hanyar hadisi اللهم علمنا في وقعنا واتنا امتنا ولا تموتنا واجعل ولايتنا في من خافك وتخافك ورحمتك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على